الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته goma ga watan shida shekara ta 1439 wanda shine ya dace da 26 ga watan biyu shekara ta 2018 miladiya muna darasi na biyar a cikin tafsirin suratul kahfi a za mu tashi aya ta 23 aya ta 23 a wannan karatu da muke gabatarwa wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu arma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا Allah madaukakin sarki bayan ya kawo mana wannan kisa ta ashabul kafi an kai kusan ta sai kuma ya dawo yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan umarni wanda kuma yana nufin al'ummarsa gaba daya imamul qurtubi Allah ya masa rahama yace qala al ulama عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين غدا أخبركم بجواب ولم يستثن في ذلك الله ملكين سركين يكي بياني والنبي صلى الله عليه وسلم lokacin da yake cewa kafirai da suka tambaye shi akan ina rai yake yas'alunaka anir ruh a ina rai yake da kuma magana akan wannan matasa ashabul kafi abu na uku da magana akan ne sai ya ce gobe zan ba ku labari da shi annabi ya ce gobe zai ba ku labari akan abin da kuka tambaye ni to bai ce insha Allah ba kun gani bai ce insha Allah ba imam kurdubi ya ce daga cewa da ya yi gobe zan gaya muku ko gobe zan ba ku labari ya kamata ya ce insha Allah tunda bai faɗa ba sai Allah ya ɗauke wahayi kwana goma sha biyar Allah ya daina masa wahayi har sai da hakan ya yi wa annabi kunci wato ya ji ba daɗi sai kafirai suke ta cewa to ka gaya mana mana to ka gaya mana ya baka gaya mana ba to shine Allah madaukin sarki ya saukar da wannan sura da waɗannan ayoyi don su yayi masa damuwar da yake ciki kuma wannan aya sai ta umarce shi daga yau kada ka ce wani abu da za ka yi shi gobe face sai ka ce insha Allah ko meye za ka yi shi ka ce insha Allah don Allah shi ne mai tabbatar da hukunci kuma Allah ne zai kai ka gobe din kuma ce wanda ka yi insha Allah shine zai hana wani ya karyata ka gobe zan muku kaza insha Allah sai kuma ba a yi wannan abun ba to sai a ce dama ya ce in Allah ya so Allah ne bai so ba amma in mutum bai ce insha Allah ba sai wani ya ce a karya yake gashi ya ce zai yi bai yi ba to shine Allah ya ce da shi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan kada ka ce kada ka yadda ka ce ga wani abin da za ka aikata shi inni fa'ilun zalika gadan ni zan aikata wannan abin gobe illa in sha Allah lalle face sai ka ce in sha Allah malaman tafsiri suka ce gadan din nan da ake nufi ba gadan din gobe da muka sani ba wato ana nufin duk abin da za ka yi shi gobe ne jibi ne gata ne duk abin da ba yanzu ba duk abin da lokacinsa bai zo ba za ka yi shi to ka ce insha Allah mana ma yustaqbal min zamani abin da ake fuskanta na zamani shine gadan gobe ne jibi ne gata ne duka waɗannan kwanaki ana ce da su gadan kamar yadda alkiyama ma Allah ya ce da ita gad ko ba kamar gadan ya ce da ita gobe bai itibari saboda ba ta zo ba za ta zo ne daga baya duk abin da zai zo daga baya za a ce da shi gadan la taqulanna ayyuhar rasulul karim ya kai wannan manzo mai karamci kada ka faɗi wani abu da kai niyyar aikata shi fil mustaqbal in the future nan gaba kakka faɗa cewa kai za ka aikata wannan abun face sai ka rataye kalmar illa an insha Allah insha Allah kenan سأفعل هذا الشيء غدا بإذن الله إن شاء الله كوكا شيء بإذن الله ومشيئته شما دديني ده إن شاء الله ما هو تموتي ko wani motsi da mutum zai yi ko tashi ko zama face yana jingine ne a ƙarƙashin mashi'ar Allah yana tare da ikon Allah sai ya ga dama tabaraka wa ta'ala wa iradatihi wannan aya ba tana hana wai dan adam yayi tunani akan cewa zan yi abu kaza zan yi abu kaza nan gaba ba hanawa akai ba wai ba an hana ka kai tunanin yin abu kaza nan gaba nan gaba ba a'a in dai zaka ce wa mutane zaka yi kaza to ka ce insha Allah zan sai muku keke insha Allah zan gina muku makaranta insha Allah zan kai ku umra insha Allah zan yi noma insha Allah zan ko menene wannan shaidan na kira ne musulmi dai duk abin da zai rinka cewa ya insha Allah mana ka nuna babu wani mai mashi'a babu wani mai karfi da yake da damar ya baka ikon kai wannan abu in ba Allah ba shi sa mai hankali a cikin mutane shine wanda yake aikata abubuwansa tare da neman yardar Allah a cikin abin duk abin da za ka yi jarabawa ce za ka yi insha Allah tafiya ne za ka yi insha Allah kaza ne za ka yi insha Allah nawa nawa ne abubuwa da mutum yake shiryawa zai yi su yana cewa zai yi zai yi amma wallahi sai ga bai iya yi ba saboda lam yasha illa Allah bai so ba so Allah tabaraka wata'ala shine yake iya bada dama a yi kuma shi yake hanawa wazkur rabbaka idza nasita ka tuna ubangijinka yayin da ka manta wannan ayar wazkur rabbaka idza nasita din ta'kidi ne karfafawa ne da abin da ya gabata mana karka ce za ka aikata wani abu ko mene gobe ko jibi sai ka ce insha Allah kuma idan ka manta ka ce za ka yi abu ɗin ba ka ce insha Allah ba walkun rabba ka to ka tuna ubangijinka ka ce insha Allah ba a masallacin nan za mu ƙarasa tafsirin suratul kafin nan kafin azumi sai na yi shiru ban ce komai ba na ci gaba da kun fahimta kun gane sai ce insha Allah mana wazkur rabbaka idan nasita ka faɗi magana ya kamata ka haɗa ta da insha Allah din to amma sai ka manta to ko da ka ci gaba da yin wani zancen kana tuno sai ka ce me insha Allah wasu kuma suka ce a wadkur rabbaka idan nasita na abin da ake nufi yayin da ka faɗi magana ka manta baka ce insha Allah ba sai ka tuno ka ce ashe ba ban ce insha Allah ba to kai sai sai a ji kana cewa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah astaghfirullah ma'ana ka tuna cewa ka yi wa Allah laifi ka ce za ka aikata wani abin da shi ne yake da ikon ya baka dama ka aikata baka ambace shi ba amma yanzu ka tuno ka ambace shi kuna ganewa wazkur rabbaka idza nasita kenan kenan anan za mu ɗauke shi a wannan fassara guda biyu idza nasita ta'liqal qawli bil mashi'a kenan inda tadhakkurika in ka tuna cewa baka hada da insha Allah ba to ka zo da ita ko ka ce insha Allah bayan lokaci kenan insha Allah ba ta yi expire ko da jiya ne ka ce musu za ka yi kaza za ka yi kaza sai ka ce insha Allah kun fahimci wannan yawwa wasu kuma suka ce a idan farata minka nisyanun mantuwa ta rinjaye ka kai sakaci baka tuna da Allah ba lokacin zaka faɗi magana sai ka tuno to an baka dama kai zikiri shine kamar yadda na yi bayani da su malaman tafsiri wasu suka ce fasara wannan aya wasu kurra baka idan nasita akwai kaulani ka tuna ubangijinka yayin da ka manta wato wannan jumla ce murtabitatun lima qablaha yana da alaka da abin da ya gabata أي إنك إن قلت سأفعل غدا كذا ونسيت أن تقول إن شاء الله سير قبايا كتنا تكائي دورك إن شاء الله كذا قبايا فسر فرقو جنا واذكر مسكة هذه الجملة واذكر ربك إذا نسيت لا تألق لها بما قبلها بات دا علاقة دا آآ آآ ولا تقولن لشيء إني فائل ذلك غدا إلا إن شاء الله بات دا علاقة أبن أكي نفي كوي إذا كيمن توا duk abin da ka manta a duniya ko me in ka manta wani abu to ka ambaci ubangiji ka manta za ka je kasuwa shi subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wazkur rabbaka idza nasita ku gane abin da nake nufi ba yanzu wannan wata fassara ce ta daban wazkur rabbaka idza nasita duk lokacin da kai mantuwa to ka tuna Allah li'annan nisyana min shaitan saboda ita mantuwa daga shaitan ne so kana yin mantuwa ka tuna Allah ka yi kokarin ka tuno wani abu ashe ka manta to ka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda can ya faɗa wa ma ansanihu illa shaitan an azkura kenan shaitan ne yake sa mutum ya manta abu an nisyanu min shaitan mantuwa yawa yawanta daga shaidan ne to ya menene wazkur rabbaka idan nasita anan wazkur rabbaka idan nasita kenan zikiri ake nufi tasbihi istighfari da sauransu so wannan aya tana mana bayanin kowane al'amari mutum zai yi ya rataya al'amarinsa ga Allah duk wanda kake ga yana cika baki yana faɗin maganganu baya rataya lamarinsa ga Allah to yana da sifa irin ta arna kafiri ne zai zo ta magana ba ya cewa insha Allah kuma wannan aibu ne ga mutum musulmi ya rinka abu baya cewa insha Allah aibu alaik wani yana yi ba tare da nufi ba kawai watakila jahilci wani kuma yana ganin kada ya zo yana maganganunsa yana cewa insha Allah a ɗauka ma musulmi ne akwai manya-manyan taruka da ake yi za ga waɗanda ba musulmi ba ka ji ba aibu ka ji ba lalacewar musulmi yanzu malam ta kai ga idan mutum wai yana cikin wani taro wanda ana cikin ba musulmi ba ko ma'aikata ba musulmi ba cakuɗe ɗaya na musulmi da ba musulmi ba idan ya zo yana magana a matsayinsa na shugaba cewa za a muku kaza za a yi kaza ba zai ce insha Allah ba saboda kar ma ya kawo lafazin insha Allah a ce ai mai addini ne shi kuma ku lura da wani abu guda idan har mutum ya zo yana magana kuka je yana insha Allah insha Allah ai kuna dan jin yaya a cikin wannan aya dan uwa ne wannan alhamdulillah ina ba ta ana bai to wani baya so a ce wannan dan uwan ne baya so a siffanta shi ko a danganta shi ma ga addini ko ga san Allah akwai masu wannan akwai kuma wanda bala'in tsagwaran jahilci ne kurin da rashin kula da janibin ubangiji da kuma nisantar tauhidi to Allah dai ya ce manzo Allah kai wannan kuma kar ku manta kamar yadda malaman tafsiri suka fada Imam al-Qurtubi annabi kansa Allah tabaraka ta'ala sai da ya masa magana akan wannan in za ka yi abu ka rinka cewa insha Allah kenan darasin da muka dauka a cikin tafsirin wannan aya a yau a farko an koya mana duk abin da zamu yi mu rinka cewa insha Allah mu koya wa 'ya'yanmu duk wata magana za su faɗa su rinka cewa insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an insha Allah wazkur rabbaka idza nasita ka tuna ubangijinka idan kai mantuwa wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada kuma ka ce da sannu ubangiji na ya kusa ya shiryar da ni zuwa ga abin da yafi kusa wato shiryarsa ta fi kusa sama da labarin asabul kafi wai a nan gurin ka gaya musu cewa ubangiji na tabaraka wa ta'ala da sannu zai iya nuna mun da sannu zai iya shiryar da ni an yi hadiya ni rabbi li aqraba min hadha rashadan ya shiryar da ni zuwa ga wata hanya ta shirya wacce tafi hanyar bayanin ashabul kafi kusanci ba wai bayanin ashabul kafi kissar ashabul kafi ita kadai ne zan samu shirya a kanta ba in Allah ya so zai iya shiryar da ni ya bani wata hanya sama da wacce take ko gaba da kissar ashabul kafi haila Allah lallai ubangiji tabaraka wata'ala yu'tiyani min albayyinati wal hujaji ala anni nabiyyun sadiq la'alla ubangiji zai bani wasu hujjoji da bayanai da za su nuna cewa ni annabi ne mai gaskiya waɗanda sun fi bayanin ashabul kafi sun fi jan hankalin mutane su yi imani da ni sama da musu bayanin ashabul kafi a'zamu fi dilalati wa aqrabu rushdan min nabai ashabul kafi kenan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ta yanda ya bashi kissar annabawa yanzu wannan ashabul kafi ai ba annabawa bane duk bayanin sa ai bai kai na annabawa ba to sai Allah ya bashi kissa da labarin annabawa kuma ya bashi labari akan wasu abubuwa na gaibu wanda sun fi bayanin ashabul kafi ratsa zuciya sun fi bayanin ashabul kafi wato ainihin karbuwa a wajen mutane to wannan shine wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada to sannan Allah daukakin sarki yake yin bayani bayani na yaqini dangane da hakikanin kwanaki a hakikanin shekaru da lokacin da ashabul kafi suka zauna a cikin wannan kogo uslubin qur'ani haka yake yana bayani akan wani abu sai dan dakata sai shigar da wani abu yanzu kaga muna cikin tsakiyar bayanin ashabul kafi ne sai qur'ani sai ya tsaya sai ya dawo kan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa magana maganan nan kuma ni da kai muka karu muka amfano to kuma yanzu qur'ani ya sake dawowa zai yi magana akan ashabul kafi me yace malam ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الله يكتشى ولبثوا في كافهم sun zauna a cikin kogonsu salasa mi'atin sinina shekaru 300 wazdadu tis'a kuma sun ƙara hadda shekara tara kenan sun zauna a cikin ko sun kwanta sun yi wannan bacci mai tsawo a cikin wannan kogo shekara ɗari uku da tara gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi wa sallama hakikanin lokacin da waɗannan mutane suka zauna a cikin wannan kogo kulillahu a'lamu bima labithu da da gaya musu ma Allah shi yafi kowa sanin hakikanin watanni da shekaru da suka zauna a wannan kogo wannan takrirun ne wa ta'kidun tabbatarwa ne da karfafawa dangane da hakikanin lokacin da suka zauna dinnan Allah shi fi kowa sani ko da yayi bayani amma bayanin bit tafsil dalla dalla filla filla hakikanin abin da ya faru Allah shi fi kowa sani ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا إمام ابن كثير الله يمس رحمه يا أي حكاية تفسير سا أكركشم ونن آية يتي wannan labari ne Allah yake ba manzon sallallahu alaihi wasallama bi miqdari ma labisa ashabul kafi fi kafi gwargwadon kwanakin da ashabul kafi suka zauna a cikin kogon su منذ أن أرقدهم الله تعالى إلى أن بعثهم tun lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa suka ta bacci har lokacin da ya tashe su da kuma lokacin da ya sa mutanen gari suka gane su wannan shekaru kana miqdaruhu 300 sinina wa 9 sinin shekaru ne da da da a shekara 309 kamar yadda ake faɗa Allah ya gaya mana kuma ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan Allah ya dada karfafa ilimi gare shi me da ilimin gare shi ce qul illahu a'lamu bima labithu lalle Allah shi yafi kowa sanin zaman su shi yasa yace lahu ghaibus samawati wal ard lalle Allah shi ne yake da gaibun sammai da kasai al ghaibu ana nufin abin da ya buya labari boyayye bayani boyayye halitta boyayya abubuwan da ba a san su ba na sammai da kasai na Allah ne wannan takidun ne liktisasihi azza wa jalla bi ilmi almuddati allati labithuha wannan karfafawa ne dai har yanzu da nuna Allah shi ya fi keɓanta da sanin hakikanin lokacin da waɗannan mutane suka zauna kuma abu ne na gaibu kowane labari ne da wani zai faɗa to sai in Allah ya faɗa shine zai zama hakika Allah shine ya san ma gaba min ahwali samawati wal ard abin da yake buya na abubuwan da suka shafi sammai da kasai da kuma waɗanda suke cikinta inna allaha la yaqwa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama a wata ayar Allah ya ce ba abin da yake buya gare shi na gaibu a sama ko ƙasa alimul ghaibi wash shahadati al kabir al muta'al shine masanin gaibu shine masanin fili shine babba madaukaki tabaraka wa ta'ala قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون gaya musu cewa ba wanda ya san abin da ke cikin sammai da ƙasai ko ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba Allah shi kadai san gaibu ko manzanni da annabawa ba san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da su shi yasa ma yace wa ma yash'uruna ayyana yub'athun mutane ba san yaushe za a tashe su ba ba wanda ya isa ya ce ga ranar da za a tashe shi ko annabi ko manzo su ne manyan halitta manya a cikin halittu to wallahi ba san yaushe za a tashe su ba haka muke tafiya malam cikin duhu yanda kaga kaga baka ganin bayanka to wallahi haka al'amuran rayuwa suke gaibu gare ka mutuwarka yadda ka ga a ƙeyarka duk yadda za ka yi ba za ka iya hango bayan ka bai duk jawabin nan da nake muku wallahi ban san abin da yake faruwa a bayana ba a bayan kujerar nan ka gani iya nuna gajiya wa ɗan adam kenan yanzu wani zai zo ya ta min gwalo a baya ko ya ta dankwalo na ko ya ta min wani abu wanda inda ina ganin sa sai na ɗau mataki a kansa amma wallahi ba ran iya sani ba to kaga ashe gaibun ma kala kala akwai gaibun da take jikinka ga wata gaibu ma fuskar ka baka iya saninta ba sai ka yi amfani da wani abu ba wanda ya isa duk kwarewar sai ga fuskar sa kai kokari idan kai haka ka gani yanzu dukkan mu nan mun yadda muna da gadan baya kowa yana da gadon bayansa ko baka bane duk yadda za a yi ba za ka iya ganowa ba ko yaya sai dai a balle wuyanka ga gashinka gashi kana tabawa kana ji amma ba za ka iya ganin sa ba Allah bai bada dama wannan ijiyar ta ganan ba dole sai ka yi amfani da wani abu miro madubi wannan yana nuna kai dan adam gajiyayye ne miskini ne duk yadda kake ji kana sarrafa kanka kai kake iko da kanka kai a ganinka in ka isa ka sa ka sa kafar ka ta rinka magana ka ce yau na yi yajin aiki zan toshe bakina zan yi magana da kafa kai ta kada ta muga tana magana za ka iya da'if miskin da'ifi ne kai miskini ne baka isa ba to tun da baka iya waɗannan abubuwan ka bauta wa Allah ka huta ka bi Allah ka bi doka in ba kai dan Allah ba ma wahala ta sa kai kun gane wannan ko to shi yasa Allah ya rufe a cikin ayar ya ce absir bihi wa asmi abinda ake nufi da absir bihi wa asmi ba wanda ya kai Allah gani ba wanda ya kai Allah ji ma absarahu ma asma'ahu shine absir bihi wa asmi kamar so yake a ce babu abin da yake kuya ga Allah a wajen ganinsa a duk duniya yana ganin komai wa asmi' babu kuma abin da yake buya ga Allah wai baya jinsa babu shi yana ganin komai yana jin komai yawan ba haka ba za ka zo kana tonar rijiya ba wanda a zo ana tonawa fa a fitar da wani dutse kana fasa dutsen nan wallahi sai ga kwari a cikinsa an toni kasa wajen mita nawa can cikin kasa fa duba zurfin rijiya watan ka leka sai ka rike hularka amma a can cikin ƙasa can cikin ƙasa sai ga an fitar da wani dutse ana fasa shi ga wasu ƙwari aina suke samun ruwa su sha aina suke samun abincin da za su ci ka duba kiyashi ka duba sauro ka duba tururuwa ka duba yan ƙananan ƙwari yan jan kiyashi din nan ƙanana ƙanana ƙanana sai ke tunani to su koyo a duniya meye ma za su ci duk abin da za su ci ma sai ga kamar ya fi su girma amma su ma a cikin cikinsu ba Allah mahalicci Allahu akbar su ma a cikin cikinsu Allah ya musu digestion system suna da injin da yake sarrafa abinci wurin ruwa daban wurin kayan abinci daban absir bihi wa asma kai mamakin ganin ubangiji kai mamakin jin Allah ni da kai yanzu nan gashi wai karatu ne ake gani fa ga ku kuna gari na fa kiru da muzu amma wai sai an saka wani abin sauti saboda bara ku ji ba ni ma ba da karfin da zan iya jiyar da mutanen da suke waje amma sai mun sa muku wani abu wannan yana nuna ashe jinka yana da iyaka da za a rushe maka komai a garin nan a ce ka kalla wallahi baka isa ka kallo ka zaure ba gwagwa ba ka yi sama saboda idanka yana da wani iyaka na gani wannan yana nuna kai gajiyayye ne amma Allah yana ganin komai kuma min foki sabi samawa yana can karshen saman sama amma ba abinda baya gani shi sa aka ce ma dan an ce Allah yana ji to ba irin jinka bane dan an ce Allah yana gani ba irin ganin ka bane Allah yana magana ba irin magana ka bane wato wata rana na je asibiti asibitin ido ina gadarar ni ai ba sai na sa gilas ba ina karatu na ba na sa gilas na ce aje a dan duba mun lafiyar irin nan tawa nawa likita ya duba ya ce mala ya kamata a maka gilas wanda ce gilas kuma na ce ba da bukata ya ce kana da bukata ce wani a gwada ka wala aka zaunar da ni akan kujera wani abu ne duka duka bai wuce tsakanin nan da ginin nan ba lambobi ne sai a sama wani abu a idanka kamar yadda ake gwada mutane ido sai a ce abcd ne fa wallahi malam abcd 1 2 3 su za a samu ka idan aka saka maka wani abin gilas din sai gan shi a ayya a b c d a ce to yayi an gaishe ka sai a dada kafa maka wani sai a ce karanta ce to kai kai kai ba zai karantu ba a ce wallah ba ka iya gane a ce ba ko a sama wani ta kusa sai ka iya karanta ana ƙara gaba da shi ba zai karantu ba yanzu wannan agogon ko wancan agogon akwai wanda wallahi bai zai iya gane karfe nawa bane gashi a cikin masallacin ne idan kuma raga raga amma wallahi bai zai iya karanta ba akwai wani kuma da zaga ko rubutu za a yi masa a gurin zai iya karanto su to hatta mu ya mu Allah ya bambanta karfin ganin mu shi yasa Allah ya sa mata aka ce mata suna gani sosai suna idansu yana da ƙarfi sosai suna gani duka halitta ɗaya ne amma Allah ne bambanta so ya yan uwana musulmi musan girman Allah musan matsayin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan abin da ya mana na halitta absir bihi wa asmi ma lahum min dunihi min waliyin ba su da shi wanda ba Allah ba koma bayan Allah min waliyin wanda zai jibinci al'amarin su ba ku da wani wanda zai taimake ku in ba Allah ba ba ku da wani mai tallafa muku in ba Allah ba ba ku da wani mai riko da hannunku in ba Allah ba ba ku da wani waliyi masoyi nasiri mu'ini in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala wannan Allah wala yushriku fi hukmihi ahada baya tarayya da kowa a cikin hukuncinsa baya hada kowa baya neman taimakon wani in yazo yin hukunci baya shawarar wani baya neman tallafin wani in yazo hukunci yankewa yake shi kadai rabbul izzati khaliqus samawati wal ard mahalicin kowa da komai ubangiji mai daukaka kenan ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin shike da halitta shike da umarni komai nashi ne tabarakallahu rabbul alamin a ƙarƙashin tafsirin waɗannan ayoyi malamai sun ambato matsaloli masu tarin yawa akan abin da ya safi kissar ashabul kafi kusan wannan shine ƙarshen kissar ashabul kafi kun ga da ƙarshe sai ya nuna dai ba mai iko da ɗaukaka da isa in ba shi ba kuma ya nuna kai gajiyayye ne kissar farko kenan malamai sun yi bayani a wanda muna da bukatar su yanzu duk bayanin nan da muka in na tambaye ku wani abu kuna da bukatar kusan shi ashabul kafin nan a duniya aka yi ko ko a lahira ne a duniya ne ko to a ina ne a wace ƙasa ne a saudiya ne ko a america ko a kuwait ko a lebanon ko a india ko a china ko a ina a wace ƙasa ce a wani tsibiri ne a wani bigire ne kaga kana da kishirwar ka samu ƙarin bayani akan wannan duk da cewa sanin wurin da aka yi ba shi da alaka ba shi da wani tasiri da zai sa ka yadda ko karka yadda amma dai shi dan adam sai ga zai so da ya san aina ne ko da wata ran Allah zai kai shi ko ba ka bane amma da za a kifa dan wurin ba komai ka san kisar asabul kafi yanzu da muka zo tafsirin nan sai na kina magana akan aina aka yi abin ban kawo bayanin inda aka yi abun ba ba zai cutar da ku da komai ba ba zai kara ba ba zai rage ba amma dai sai kaga dan adam yana da yar kishirwar ya san aina ne to malamai sun yi kokari su yi bayanin wurin da mutanen nan inda kogon nan nasu yake da kuma lokacin lokacin wani sarki ne um, wannan ba qur'ani ne ya faɗa ba gaskiya kuma ba manzon Allah ne ya faɗa kai tsaye ba amma dai malamai sun yi kokari ta bibiyar tarihi su gano a ina ne wannan abin ya faru wasu malaman sun ce cikin maganganun da suka fi shahara suka fi yaduwa wannan kisa ta ashabul kafi gaba daya wato an yi ta ne a wani wurin da yake kusa da wani gari mai suna absus afsus afsus haka sunan gari kaga daga ji dai ka san ba Najeriya bane ba na jin ma Afirka ne ba Afirka bane ina ne afsus afsus wani wuri ne ko wani gari ne a yanzu a cikin ƙasar taki afsus wani wuri ne ko wani ƙasa ne ko wani tsibiri ne a ƙasar turkiya ko taki da ake faɗa da turanci wasu malamai suka ce duk wannan bayanin a can ne yana tana kusa da wani gari da ake ce da shi azmir ya kai mil 40 tsakanin absus da azmir garuruka ne nasu na can a yanzu wannan wurin ana ce da shi ayazabuk ayazabuk haka sunan wurin wannan kauli na farko ke magana ta biyu wasu malaman suka ce a'a a wani gari ne da ake ce da shi absus can af bi fa absus a can wannan kuma absus absus absus an gane ko wani wuri ne da yake a wani tsibiri da ake ce da shi tarsus tarsus absus a wani wuri da ake ce da shi tarsus to ina ne wannan wuraren da ake fada a ƙasar siriya ne a ƙasar siriya ne a wani gari da ake ce da shi halab har yanzu a labarai za ku ji ana cewa halab an kai hari ko an je yaƙi a ƙasar siriya ko suriya ko kuma suna cewa biladu armenia ko a armenia ko antakiya armenia da antakiya magana ta uku wasu ka ce a wannan kisa ta asabul kafin an yi shi ne a wani wuri da ake ce da shi batra batra batra a can wajen filistin kenan a can wajen filistin tsakanin khalijul aqaba da kuma filistin wannan su ne maganganun malamai da yawa da suka ta faɗa wanda kawai dai ƙarin bayani ne Allah saka musu da alkhairi an faɗi wasu maganganun ba waɗannan ba ba bukata sai mun kawo su dangane da lokaci da yawa daga cikin malaman tafsiri suna faɗa cewa an yi wannan abin ne a ƙarni na uku ƙarni na uku ƙarni na uku miladi ƙarni na uku nan ce ƙarnin shekara ɗari ɗari ko ɗari da wani na ɗaya na biyu na uku amma a miladi lissafin bature a lokacin imbrator rumani wani sarki da ake ce da shi daga yanunsu yana jin daga jin sunan nan kun san shi ko shi wannan daga yanus wani sarki ne da aka yi shi a zalimi da yake tilasta mutane sai sai bauta gunki a dolen dole kuma duk wanda bai bauta gunkin nan ba sai ya gamu da bala'i kamar yadda mun yi bayaninsa a baya akwai abubuwa na wa'azi da ya kamata mu tsantsanta a ci wannan kisa ta ashabul kafi na farko akwai tabbatar da annabtan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dangane da labarin da yake kawa daga Allah cewa ba daga kai da ba da kai yake faɗa ba wahayi ne kuma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha kuma dama Allah ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda kaga kenan Allah ne ya bashi labari sannan a cikin kissar mun ga balaga ta alqur'ani kwarai Allah ya yi amfani da fasaha da basira da balaga ta yadda ayoyin hudun farko an kawo kissan nan a dunkule ne aran ma ya karanta mana ayoyin hudu na farko a dunkule aka ba mu labarin ashabul kafi amma daga baya sai aka kawo tafsiri dalla dalla dalla dalla ana ba mu wannan aya sai a ƙara mana ana ba mu wannan aya sai a ƙara mana wannan yana nuna mana balaga alƙur'ani to kuma wannan dama shine fasaha a cikin zance da balaga in zaka ba mutane bayani mai tsawo to ka ba su shi a dunkule a matakin farko in sun fahimci shi a dunkulen to sai ka ce ga kuma fashin bakin sa ina fata ana fahimta wannan shine za ku ga kafafen yada labarai suna amfani da shi shi ne ake cewa kanun labarai kanun labarai bayani ne mai tsawo za a kawo shi da farko don a kwadaita maka sai a ba da shi a takaice a takaicen nan alakalli dai an dan kore maka kura to amma sai kaga kana shauƙin ka ji me fashin bakin to wannan yana daga cikin fasahar zance ba sai a gidan rediyo ba ko ina ne ko lakca ce za a yi jama'a muna za mu yi lakca yau akan matsala ta kaza amma lakcar nan gaba ɗaya mun kasa ta kashi uku gabar farko magana akan kaza gaba ta biyu magana akan kaza gaba ta uku magana akan kaza kaga ka ɗaure mai saurare kuma ka ba shi samari a dunkule abin da za ka yi magana ko bai zauna ya ji tafsilin ba ya san dai an yi magana akan kaza kaza kaza kaza duk da bari iya bayani dalla dalla ba to sai kuma ya zauna ya ce bari in ji fashin bakin me za a ci da aka ce kaza to me ya faru ina fata ana fahimta to wannan kenan to haka qur'ani yayi amfani da wannan uslubi a cikin wannan sura na wato kisr ashabul alkaf kaga da farko sai ya ce muku innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda ana ashabul kafi ashabul kafi sai ce muku ai waɗannan wasu matasa ce matasa ne da suka yi imani da ubangijinsu muka ƙara musu shirya kawai sai shiru ya kyale ka haka kaga an barka da kishiro kana so to wai wai me ya faru akan su ashabul kafi din nan to haka qur'ani yayi wannan wato uslubi sannan wannan ana kisa ta nuna mana cewa shi mumini kullum idan abu ya same shi yana komawa ne ga Allah ka ɗauke shi a babin darasi duk kicimirmirar da za a ƙulla maka duk tsayar da za a shirya ma duk gadan zaren da za a ƙulla maka duk wani hali da za ka yi shiga a rayuwa to ka koma ga Allah da yin addu'a la siyama inda shada'idi wal kurub lokacin da kake cikin kuncin abubuwa damuwa ya dame ka addu'a lokacin da ka sa wani abu a gaba kake neman sa kake yi in kana so Allah ya baka to ka dage da addu'a ka dage da kiran Allah da roƙonsa ya san kana so yau ka faɗa gobe ka maimaita yau ka faɗa gobe ka maimaita mala'iku suna ta ɗauka suna ta kaiwa ya Allah yau ma dai ya ce ai mai kaza ya Allah yau ma dai ya daɗa roƙa ya ce ai masa kaza ya Allah yau ma ya yi ibada ya ce a masa kaza kai wata ran sai Allah ya ce ku ce an amsa masa to wannan shine annabi ya ce in za ku yi addu'a ku yi naci ku ta roƙo Allah yana son mai naci wanda in ya zo roƙa yana matsewa yana roƙa din to kaga waɗannan samari sun shiga cikin kunci sai suka koma ga Allah an nemi a kashe su suka gudu suka koma ga Allah sun yadda shi ne mai taimakon su to kai ma an ka shiga kunci ka koma ga Allah Allah zai taimake ka shi yasa kaji suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada haka suka ce Allah ya amsa addu'arsu ya ɗauke su ya kai su wani guri ya ce ku ta bacci shekara 300 da wani abu ana neman su za a kashe su to an daina maganin su gabaki daya ta yadda Allah ya ajiye su rana ma ya hana ta buge su shekara 300 da wani abu mutum ya kwanta jikinsa bai canja ba ya tashi da rigan nan da ya kwanta ya tashi ya ɗauki kuɗin da suke cikin aljihunsa ya tafi kasuwa ya ce zai sayi wani abu Allah ya ba su kariya kuma ba wanda ya kewayo wannan wuri shekara 300 nan ya zo ya leƙa ya gansu ya ce kai jama'a ku zo mu je ga wasu mutane nan suna kwance aka kare su daga namun daji aka kare su daga iska aka kare su daga riɓewa kuma suka yi ta juyawa wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata shimali wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasiji law ittala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba me hikimar jujjuyawan don kada jikinsu ya riɓe da kanta rigar a juya a je a juya a je ta san cewa an san da ita ba za ta diddige ba kai wannan abu akwai aya a ciki har aka zo aka nuna su aka nuna su aka yi ta saɓani da jayayya akan su har wasu suka ɓata akan sha'anin su lanar takhidanna alaihim masjida lalle wannan yana nuna mana akwai ƙarfin wato karfin mulkin Allah da sarautarsa a cikin duk abin da ya ga dama tabaraka wata'ala sannan kuma ana nuna mana cewa wato ko da Allah ya kaddara maka wani abu to ana so ka yi wani motsi ko yaya yanzu waɗannan mutanen sun san ai akwai Allah amma da suka ga ana neman su za a kashe su ba guduwa suka yi ba to kenan ko kai kana da Allah din in kaga wani abu da zai cutar da kai ka gudu sai ka roki Allah din kaga guduwa suka yi sai Allah ubangiji ya taimake su babban abin da yake nuna mana a cikin wannan kissa shine yana nuna mana cewa lalle tashin alkiyama gaskiya ce tabbas hakikatan za a mutu tabbas hakikatan Allah tabaraka wa ta'ala zai yi tambaya kuma wallahi yanda aka sa mutanen nan suka yi bacci shekara 300 aka tashe su har suka shiga kasuwa za su sai abinci kuma aka gansu kuma suka yi magana to karka taba tsammanin kai din yau idan ka kwanta ka mutu wai Allah bai zai iya tashin ka ba ka ganka nan zaka mutu zaka kwanta zaka rididdige zaka zama turbaya zaka zama ƙasa kuma ba abu ne mai wahala ba Allah ya tashe ka da halittarka da tashinka in wahala ne wanne ya fi wahala halittarka ita ta fi wahala kai da aka samar da kai babu to yaya kake ruduwa kake aikata abin da kaga dama a duniya baka tunanin Allah cinka baka tuna Allah shanka baka tuna Allah maganganunka baka tuna Allah mu'amalarka baka tuna Allah kasuwancinka baka tuna Allah zamanka da iyalinka baka tuna Allah mu'amalarka da ƴaƴanka baka tuna Allah rayuwarka baka tuna Allah bokunka baka tuna Allah arabiyarka baka tuna Allah komai naka baka tuna Allah ka miƙe kafa kurin yau din nan zaka dauki mutum dan uwanka ka je ka binne shi a rami ka dawo amma wallahi kwana ɗaya biyu ka koma barnar da kake dan adam kana da yawan mantuwa karab kana ina wani ina wani ina wani ina suwa ne ina kasashe masu ƙarfi ina waɗanda suka yi mulki da sarauta ina su fir'auna ina su hamana ina su ƙaruna gidan arziki da dukiya ina wani ina wani ina salihan bayin ma wanda suka bi allah ma ina suke ba ku gane ba ko ita duniya ko ka ba Allah ko karka ba Allah za ka batta wanda suka yi barna da jabberanci da tsiya in suna ina wanda suka buga misali a duniya na tsiya ainihin waɗanda ma suka bi Allah da ɗa'a suka yi ikhlasi masu kwana sallah masu yini suna jihadi suna ina babu kuma ginin rayuwarka ya nuna cewa wallahi wallahi baka da tabbas yanzu dukkanmu a nan in an ɗebe shekaru kaza da ba haka muke ba ka duba yadda mace take haifan yaro ba jariri ko jaririya haka ba aka haife mu ba wanda bai shiga zanin goyo ba a cikinmu ba wanda bai ciji tsohuwarsa ba a cikinmu ba wanda bai fitsari a kwance ba ba wanda bai ba haya a kwance ba ba wanda bai rarrafe ba ba wanda idiro kurin iya durowa tafiya fara yi magana ma sai da aka koya maka magana wannan magana da nake wallahi sai da aka koya mu da baki na tsami ne da shi wallahi kuwa dan adam wato subhanallah ai mai rauni ne wata rana ji gaida wata tsohuwa abokiyar mahaifiyata ta gani ta ce wallahi tallahi tana zuwa gurin wa'azi tana ce ana cewa ai wane ne ce yanzu wane ne yake wa'azi ta ce wallahi wallahi gwaggwashi ne dan zo aka ce min gata nan ce kawar mahaifiyata ce ni ban ma san da ita ba ban san ta ba ta ce bari in je in gaishe ta da bani labarin mahaifiyata ya take ta ce ka gan kana lokacin kana yaro rigima ce da kai kai ta guje-guje ita neman ka rasa wallahi ta ce Allahu akbar ta nuna mun wani guri ce kaga nan gurin a nan gurin aka binne cibiyar ka da aka haife wannan faɗan adam ne irin ka yana ba da labarin yarantarka ya ce ya san ka lokacin kana kaza ta ce na goya gadon bayan na kamun kashi kamun fitsari ka yi bacci a ɗaki na ba abin da baka yi ba kai ranar da aka haife ka ana haifar ka ni na ɗauke ka na yanke maka cibiya wallahi ta ce ni ne mace ta farko da na rike ka a duniya bayan mahaifiyar ka ta haife ka sai hawaye sai ta kama kuka wallahi to ana tafiya ana tafiya ana tafiya ina yan uwarta ina wancan ta duk sun mutu ta ce kaga akwai wance kaga akwai wance kaga akwai wance kaga akwai wance duk sun mutu ta ce nima ina hanya na ce mata nima ina hanya to wannan rayuwa kenan akar makalla wallahi duniya ba ta da tabbas kawai wallahi dan lokaci ne malam aka bamu mu dan zo mu zauna kurin a cikin ta na wani lokaci ka zo ka girma yanzu kana da girma da baka kai kaza ba kana kai kaza akwai lokacin da zaka daina girman lokacin da zaka daina yin kiba lokacin da duk abin da zaka ci ba zai bayyana a jikinka ba na kyau ya gama duk kayan sinadarin da zaka ci ya gama na'urar ta gama malam ka lura da wani abu guda ko inji ne inji inji ka kafe injin nan yana aiki shekara arba'in ai yayi kokari inji karfe da bayi da jini da baya jin zafi baya jin kaza shekara arba'in yana aiki ta yanzu kai ka tuna tun da Allah halice ka zo duniya na'urar jikinka tana aiki zuciyarka ba ta daina bugawa ba ba a yi lokacin da ka daina numfashi ba wannan hancin aiki yake ta yi wannan haƙwaran naka tun da suka fito kana ta tauna da su harshen nan shine dai yake ta aiki ba ranar da aka ce bari a je a yanke shi a dasa maka wani sabo ko a ce ai ya shekara ashirin ya yi expire wannan kafar taka tun da kake ita ce kake takawa da ita ai ta yi kokari har Allah ya baka shekara ashirin talatin bakwai takwas tara goma ko keke ne ka ajiye shi a gidanka duk kular da kake da shi duk inda ya shekara goma ai daga ya canja to yayi kai ba za ka canja ba kana yaudaran kanka ai ai da sauran duk wanda yake da shekaru wai kace masa wai wai kace kai amma fa wallahi yarin ta kake ce Allah ta alhamdulillah ya alhamdulillah gashi ba tsofai tsofai da shi ya ya danne 40 baya amma kace kai amma wallahi lawan wani jikin ka yana da ke kamar dan shekara 27 30 ce dan Allah ba ta alhamdulillah jiki ya yake wallahi wai kowa baya so ka duba duk me yawan shekaru baya so a loda mai shekarunsa wani fada za ka yi da shi yana da shekara ashirin da biyar sai kace da shi shekara talatin da uku sai ya yi rikici da kai baya so saboda ana son wannan duniyar sai an zauna a cikinta kuma Allah bai kaddara mana za mu dawwama a cikinta ba sai mun tafi ya walau an karibin min kusurin muzakhafatin ila baitit turabi fayudu fihi mahjuran wahidan أحاط به شهوب الاقتراب إن جمع زهده يهول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب yace da sannu a hankali za a canja ka daga dogon bene da ka gina gida mai tsada da ka kashe kuɗi haka muke kashe kuɗi don gina gida yawan baka da gida aibu ne a ce ai ko gida bayi da shi amma gidan duniya ne ba sa tunanin gidan lahira kuma ka kashe kuɗi ka gina ka sayo siminti ka kashe ka sai fili ka kashe ka yi ta liƙe-liƙe banka ce a wannan tsofan yayi ne ba ita za a sa ba fenti a yi a gyara a yi mai ka kawo kayan fittings ka saka kayan wuta kayan ruwa ka yi ta azaba kayan tayil ka yi ta kashe kuɗi a nemo gadaje da katifu a gyara wa yara a yi waye a shekwanan ka ya kusa karewa ka gama kashe kuɗi kana neman ka ji daɗi ashe ba za ka ji daɗin ba muzakhrafatin gidan da aka yi mai kwalliya da ado aka gyara shi wani gidan samala in ka gan shi yadda ka san ɗauko shi kafe shi duk abin da ake zuba na alatu ya zuba ban ɗakinsa kawai ya kallo ne miliyoyin kuɗi amma ga makocinsa yana kwana da yunwa ila baiti turabi sai a kai ka baiti turabi ina ne baiti turabi gidan ƙasa Allah ji kan mai zuhudu ya ce gidan ƙasa da kuma gidan bulo kake watakila bulo ɗin ma gasashe wani ma sayo gidan ma ya gaba ɗaya daga ƙasar waje sayo gidan gaba ɗaya ruwa ma ya ce ba za a yi da ruwan najeriya ba to wani gida ne aka nuna mun shi a garin nan ni na wuce ta gidan wani ya ce min malam ka gani ina aikin gini kaga wannan gidan gaba ɗaya duk abin da ka gani in dai gidan kai nuna ma to ba na Najeriya bane a kwantina aka shigo da gidan gaba ɗaya ma'aikata ne suka zo suka daddaura shi kawai mai gidan kawai yana ganin ba buƙatar ya je yashin calawa ko ƙasar ina ne ba ruwansa da shi kawai daga waje aka aka daddaura masa amma duk da haka bai sai hana kansa mutuwa ba fa yudau fihi majuran wahida mai zuri ya ce haka za a sa mutum mahajuran abin ƙauracewa kowa ya ƙaurace ma ina ya yanka baba baba wallahi ana kai ka kabari ba wanda zai dai kwana da kai baban baban kana da rai ne kana zama gawa wallahi wani ko a ɗakin kama da ka mutu a ciki wallahi ba za su yi ma kara su ƴaƴanka su ce bari mu zo mu kwana da babanmu yau ya mutu wallahi ba za su yi ba tsoro ma ake ji mahjuran tun kafin abin ne ka za a ƙaurace maka wahida kuma kai ɗaya ina matarka ina ƙannanka ina yaranka ina abokananka ina aminanka ina yanda kuke harka ina wanda kuke kasuwanci da su ina wanda kuke hira da su ina yan majalisarka wahida kuma a zo a haɗa ka da abubuwa bakin abubuwa da zaka gani a cikin kabari wanda baka taɓa ganin su ba wannan shine ƙarshen ɗan adam yanda aka yi ashabul kafin nan suka ɗauki zamaninsu aka ɗauki lokaci Allah ya bayyana su aka ga an gane su take ya ɗauki ran suka mutu to kai ma haka za ka mutu ƙarshen abin da wannan kissa take nuna mana tana nuna mana cewa lalle kiyama za a yi ta gobe ko wani sati da rai da lafiya insha Allah za mu tashi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wannan ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh